ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci yau muna uku ga watan ramadan a hijira annabi rahama tsira da mutum tabbata a gare shi 1444 muna kuma 25 ga watan uku shekara ta 2023 Allah ya kaddara yau ta zaman rana ta farko za mu ci gaba da karatun alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin shi gwargwadon yadda Allah maɗaukacin sarki ya hore a wannan masallaci da muka saba masallacin kofar arewa da yake cikin garin gumel Allah maɗaukakin sarki ya mana buɗi da jagora cikin abin da za mu faɗa a tsawon wannan shekara ɗin dukkan abin da yake alkhairi a cikin wannan shekara Allah ya haɗa mu da shi abin da yake na matsaloli ne da kurakurai Allah maɗaukakin sarki ya magance mana su yan uwa idan musu manta ba waccan shekarar mun kwana karatu ne a cikin suratul kahfi muna kuma kissa ta farko a cikin sura ɗin ta ashabul kahfi mun ji adadinsu tafiyarsu da shiga cikin kogonsu da saɓani da aka yi a kan adadinsu da ma adadin lokacin da suka ɗauka masu cewa guda uku ne masu cewa guda biyar ne masu cewa guda bakwai ne ko ne na cikewa da na karan ya zamanto hudu ya zamanto shida ya zamanto takwas allah maɗaukakin sarki ya kirfe surar da cewa shi ne fi kowa sanin adadin abin da waɗannan mutanen suka zauna ya tabbatar da cewa ganinsa ya fi na kowa jinsa ya fi na kowa kuma allah maɗaukakin sarki baya tarayya da kowa a cikin hukuncin shi wanda ita ce natijar da ya rufe kissatu ashabil kafi da ita absir bihi wa asmi ma lahum min dunihi min waliy wala yushriku fi hukmihi ahada ba wanda yake tarayya ko baya tarayya da kowa shi Allah a cikin hukuncinsa darasin da zamu tashi kamar yana da dangantaka da baya can Allah baya tarayya da kowa a cikin hukunci da haka doka da tsari da yadda za a gudanar da rayuwa a hannun Allah ake daukanta sai ya gaya maka watlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbi a cikin littafin ubangiji ana ake samun doka a nan ake samun shari'a a nan ake samun tsari na addini kuma shine karatun da za mu bude a wannan shekara da haka aka ramuka Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتهدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ayoyin da malamin karanta bayan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim yace watlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik watlu ay ittabi ma uhiya ilayka min kitabi rabbik kabi abinda aka yi ma wahayi daga littafin ubangijinka kalmar tilawa tana nufin karatu kamar yadda muka saba a karanta aya daga farko zuwa ƙarshe ko sura daga farko zuwa ƙarshe ko ƙur'ani daga farko zuwa ƙarshe wannan ana kiransa da sunan tilawa utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbi sannan kalmar tilawa tana zuwa da kalmar ibada utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik kai ibada da abinda ubangiji ya saukar da gare ka daga littafin ubangijinka innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum waɗanda suke tabbatar da tilawar alqur'ani karanta alqur'anin da aiki da shi nan sai aka ce masa to utlu ma uhiya ilayka min kitabi rabbik ka bi abin da aka yi ma wahayi daga littafin Ubangijinka. Alƙur'anin sai aka danganta shi zuwa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam kuma aka danganta zuwa ga Ubangijin shi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Aka ce, Kitabi Rabbika, littafin Ubangijinka, lamu baddida likalimati, ba mai jirkita kalmomin Allah, walanta ji da min dunihi multahada. kuma ko ba bayan ubangijin ba za ka samu wata mafaka ba da ka zaman lafiya ka bi abin da ke cikin alkur'ani ba mai canja kalmomin ubangiji la mubaddila li kalimati rabbi la mubaddila li kalimati kalmomin ubangiji malamai suka ce ko da abu guda biyu ko da ya zamanto kalimat kauniya yadda ya tsara duniya ta kasance to haka duniya za ta kasance dare da lokacin shi rana da lokacinta fitar wata da lokacin shi fitar rana da lokacinta waɗannan ayoyin lokacin sanyi lokacin zafi Allah ya so a duniya a samu masu imani a samu marasa imani yarin dai da duniya take to ba wanda ya isanja wa Allah madaukakin sarki la mubaddila li kalimati wasu kuma suka ce a la mubaddila li kalimati dokokin da Allah ya saukar cikin alqur'ani ba wanda isa juya wa Allah madaukakin sarki wanda sai dai ko a yi imani ko a ƙi imani da shi amma a juya su ba a juya wa Allah maɗaukake sarki yadda ya mai da sallah ta zamanto doka da wajibci babu ran da wani zai isa ya juya ta ta tahi cewa sallah ba doka ba ce ba wanda zai isa ya mai da sallah ba ibada ba ce haka imani da shahada guda biyu ba wanda zai iya canja su Allah ya tsara haka abin yake haka yin azumi a wannan watan ba wanda isa ya canja ma Allah maɗaukakin sarki sai zamanto ana nufin kalimat shar'iyya la mubaddila li kalimatihi ba mai canja kalmomin ubangiji walan tajida min dunihi multahada idan an gujewa ubangiji kuma ba za a samu wata mafaka ba kalmar multahada daga kalmar lahadu idan an kai mutum makabarta ko kabarin shi ramin da ake dan bune mamaci wannan ramin da ake tsagawa na tsakiyar da ake kiransa lahadu ana kiransa lahadu saboda shine yake boye mamacin ba a ganin shi to haka in ka saba wa ubangiji to babu inda za ka je ka sama wa kanka gurin uya inda ba za a ganka ba yau ko kuka samu mace a kabari aka kawo ice aka lullube aka gawa ganye aka rufe tun kafin ku sa ƙasa za ku daina ganin shi to shi kuma Allah madaukakin sarki babu wani gu da za ka je a duniya a ce ka fita daga ganin ubangiji baya ganin ka ba za a taɓa samun wannan ba walan tajida min dunihi multahada ba mafaka ba maɓoya kuma bayan ubangiji sai wa umarnin Allah sallallahu alaihi wasallam umarni yace masa wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ka hakurtar da kanka ma alladhina yad'una rabbahum tare da waɗanda suke kiran ubangijinsu su waye masu kiran ubangijinsu aka ce du'afa us-sahaba masu rauni cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar tana da sababin sauka aka ce manya-manya cikin ƙuraishawa kamar uyaina ibn hisin da sahabban shi suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce muna so mufsulunta amma waɗannan da suka riga mu zama a gabanka sai suka lissafa ɗaiɗaikun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Salmanul Farisi irin su Bilal ƙanana waɗanda ba su da ƙarfi wanda ba su da damar wanka da canja riga sai suka ce idan mun zo mun zauna warin rigunansu yana uzura muna yana damunmu me zai hana kai ka dawo gaban majalisi ka zauna su suna gefe ta yadda idan mun zo sai mu tattauna da kai ba tare da warinsu ko warin guminsu ya uzura muna ba in kai haka za mu saurare ka wata ilmin imani idan mun yi imani kuma mutanenmu za su bi ka wannan ne ake karanta khitab diplomasi ko yare ne irin na 'yan diplomasiya a gaya maka kalma mai daɗi ka ɓarar da naka kuma na hannunsu bai samu ba sai maza Allah ya ga to idan abin zai ba da dama a yi imani mai zai hana a kwatanta wannan siyasa tun kafin manzon Allah ya je ga zai aikata ko ya karɓi shawarar sai Allah ya saukar da wani ayar ce wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum ka haƙurtar da kanka da waɗanda suke kiran ubangijinsa suke kiran ubangijinsu bil ghadati wal ashi masu kiran ubangiji yad'una ko dai kira na ambato na zikiri ko kuma yad'una ya abuduna rabbahum ka yi haƙuri ga masu bauta ga ubangijinsu karka damu da rigunansu karka damu da matsayinsu karka damu da alfarmarsu waɗannan masu bautar allah safiya da yamma su ne abokanka ka zauna da su wasu birnin saka ma'allazi ne da una rabbahun bil ghadati wal ashi yuridun wajha suna neman yardar allah madaukakin sarki wala ta'du aynaka an kada idanuwanka su tsallake su waɗannan mutanen wala ta'adu aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya kada idanunka su tsallake su kana mai nufin kawar rayuwar duniya tun kafin abin ya faru sai Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon natija da su waɗannan mutanen takamarsu suna da riguna masu kyau takamarsu suna da kanshin turare takamarsu suna da huluna takamarsu suna da agoguna suna da takalma suna da kaza to in ka ture waɗannan suka zauna menene za ka gani a gabanka tsawa ce da kwalliya ta rayuwar duniya za ka ce to kar ka tsallake waɗancan ƙanana wala ta'adu ainaka an turidu zinatul hayatid duniya wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina kada ka bibi waɗanda muka rafkanar da zukatansu daga ambaton mu wanda ba sa ambaton Allah da safi ba sa ambaton Allah da yammaci su waɗancan sahabban an ba da siffarsu ya da ona rabbahun bil ghadati wal ashi da haka kenan abokan zaman ka na rayuwa ya zamanto masu bautar Allah ne safiya da yammaci karka koma waɗanda Allah ya gafalar da su ya rafkanar da su man aghfalna qalbahu an zikrina waɗanda muka rafkanar daga zuciyatansu ba sa ambatan Allah waɗannan mutanen kansu zamanto abokan zaman ka ba sa bauta da safe ba sa bauta da rana ba sa bauta da daddare abin da ya dame su kawai duniya da lissafin duniya waɗannan rafkanan duniya ka koma wanda zai ce maka Allah ya ce manzon Allah ya ce zai aikata abin da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aji man wala tuti man aghfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu ya bi son zuciyar shi wa kana amruhu furqa kuma al'amarinsa ya zamanto a safarwace duk wanda bai bi abinda Allah ya tsara ba bai bi abinda manzon Allah ya zo da shi ba bai yi bautar Allah ba ba zai taba iya hada al'amarinsa ba duk abubuwa sai sun kwace masa in ya kamo nan sai ya kubuce in ya kamo nan sai ya zille in ya kamo nan sai ya kwace yadda aka ce wa kana amruhu furqa ay amruhu fi daya'in wa halaki al'amarin yana cikin lalacewa yana cikin safarwacewa wannan umarni ne ga manzon Allah umarni ne ga masu imani lalle ya zamanto abokan hulɗa da mu'amalarsu masu ambato ne da bautar Allah madaukakin sarki kuma za mu ga cewa maganar da manzon Allah a kai wasbir nafsaka ma'allari ne da ular rabba malamai suka ce ana iya samun magana ta manzon Allah a alkur'ani amma ba ma da manzon Allah ake magana a cikin alkur'ani din ba wani kuma za a iya samun khifaf shi ake wa magana kuma iya maganar ta takaitu ne kadai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wanda za a samu da manzon Allah da wanda ba manzon Allah ba duk suna tarayya a cikin shi da aka sai zama to kamar khitab lin nabi sallallahu alaihi wasallam yana rabuwa gida uku ne ai magana da annabi kuma ya zama to annabin kadai ake wa magana duk duniya ba wanda ya sai shiga ciki wannan ake kira ta khususiyya khasiyya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda na musakku alqur'ani surorin da suke kasa kasa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizra alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikra wadannan kalmomin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kuma duk duniya ba wanda yake sa kansa cikin waɗannan surorin ko waɗannan ayoyin sai manzon Allah shi kadai shi kadai ne aka buɗe kirjin shi shi kadai ne Allah ya ambata ya kuma daga ambatansa ya hada tare da nasa duk duniya ba wanda ya shiga sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zamu iya karanta alqur'ani kaga ana magana da manzon Allah banda manzon Allah kuma ba wanda zai shiga ciki wani lokacin kuma za ka ga manzon Allah ake wa magana amma maganar ba ta saba ce ba ya yi annabi idza tallaqatumun nisaa fa talliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda ya kai wannan annabi idan za ka saki mata idza tallaqatumun nisaa ya ayyuhan nabiyyu sai aka ce idza tallaqatumun nisaa idan za ku saki mata kaga maganar da manzon Allah aka fara amma umarnin ga al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wake dan ba wata rana da manzon Allah ya saki wanda yake akwai kuskure a cikin shi kaga kenan sanar da yadda za a yi saki da yadda za a saki mace da kiyaye iddata wani al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake ba wa labari mu ne yanzu na mutum zai shiga gida matarsa ta bata masa rai in ya kasa jure ya ce na sake ki ba tare da la'akari ba tana jini ba tare da la'akari ba cewa ya sadu da ita a cikin wannan tsarkin ba tare da la'akari cewa ba tare da juna biyu ko ba ta da juna biyu kaga wannan ke tsaf manzon Allah aka wa magana amma da manzon Allah al'ummar shi kai tsaye ake wa magana yasa ba aka dauke lamirin na manzon Allah sai aka ce idza tallaqatumun nisaa sai aka ce fa talliqu ku sake su ko al'umar ta manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wa aha su al'idda kuma ku ƙididdige iddar matanku idan kun sake su da haka aka iya samun magana manzan Allah ke magana da ake magana da shi amma al'umarsa ita ce take biwa ba mun sami khitab guda biyu kenan ko na farko manzan Allah shi kaɗai na biyu manzan Allah ake wa magana amma umarnin na al'umar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam na uku kuma manzan Allah ake wa magana da manzan Allah da al'ummar shi suna shigowa ciki kamar wani ayat da muke karantawa ciki kenan wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha da manzan Allah da masu imani ya zamanto abokan zamantakewa su masu bautar Allah ne da safa suna cikin masu imani da yamma suna cikin masu imani kada mu zauna da rafkananu wanda duniya ta dame su idan muka zauna mu ma sai mu shagalta sai su rafkanar da mu Allah madaukakin sarki ba mu ikon kiyaye wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur inna a'tadna للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا نعم الله يقول وقل الحق من ربكم وفقد gaskiya daga gun ubangijinku yanzu an ce a zauna to duk yadda ka ajiye rayuwarka da inda ka samu kanka da manzon Allah da al'ummar shi abin da ya wajibta a kanmu shine faɗin gaskiya kuma daga gurin ubangiji wa qulil haqqu min rabbikum ku faɗi gaskiya daga ubangiji ma'ana ku faranta alqur'ani ku faɗi dokokin da suke cikin alqur'ani ku yi wa'azi da alqur'ani ga masu tsoron abin da za su tara a ranar gobe alkiyama wa zakir bil qur'ani من يخاف وعيد وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر wanda ya so ya yi imani wanda ya so ya kafurta sai ka ji ayar kamar zaɓi ta bada in an karanta ma alkur'ani in ka ga dama in imani in ka ga dama karka yi imani sai aka ce ba zaɓi ta bada ba tana gaya maka wajibi ne ma ka yi imani da ubangijinka faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur sai ce inna a'tadana lidh-dhalimina nara mun tattali wuta ne ga azzalimai azzalimai sune kafirai waɗanda ba su yi imani da ubangijinmu ba kaga kenan ba zabi aka bada ba lalle ka faɗi gaskiya waɗanda za su yi aiki da gaskiya su yi aiki da gaskiya wanda za su ki aiki da gaskiya su ki amma sun san gaskiya ce in sun ki ga sakamakon su inna a'tadna lil zalimin nara azzalimai dai kam mun tanadar musu wuta ahata bihim suradiquha katangun waɗannan wutan tana kewaye ne da su jam'u ne na sur suradiq ai asawi ita wannan wutar ta jahannama yadda Allah ke wa gidaje ko da mutane suke gida su yi masa katangu su kewaye to ita ma wuta take da wannan katanga ɗin kuma duk wanda aka sa shi a inda aka sa shi akwai katanga da ta killace shi ita ce ake kira suradiq duk inda aka sa mutum a killace yake babu kuma ta inda zai fita wasu suka ce ginin an yi shi da hayaki Allah barwa kansa sani wasu kuma suka ce tubalan da wuta ce kuma aka sake amfani da tubala na wuta aka sake katanga a inda kake iyaka kai kake a cikin killace yadda ka san kamar a samu drum ko duro a za ga duk inda drum yake a kewaye yake in aka mutum aka sa yadda ka san ya mai awarwaro to haka take to duk gidan mutum a wutar jahannama kamar haka yake yadda ka san awarwaro haka ake yasa ya ce a haɓa bihim saradiquha kewayen wutar jahannama din ya kewaye da duk wanda ya fada cikin ta cikin azzalimai Allah madaukakin sarki ya tsare mu a haɓa bihim saradiquha sai wa in yastaghisu idan sun nemo agaji sun nemo a shayar da su yughasu bima'in sai agaza musu da wani ruwa kalmuhul shi wannan ruwan Allah ya ce kamar tafasar shan mai haka wannan ruwan yake wannan kuma sai an je lokacin da yan wuta za su nemi wannan agaji ne yastaghifu kamar da mu muke fita istisqai mutum ya nemi a shayar da ruwan sama istighatha ne kuma a bashi ruwan da zai sha to wa in yastaghisu idan sun nemi agajin ruwan sha yughasu bima'in sai a agaza musu da wani ruwa kalmuhuli yadda ka san tafasasshen mai ya shi wulwuli yana toye fuska aka za a ba su wannan ruwa idan zama ya zama a cikin wutar jahannama Allah ya sa ba da mu a ciki kuma Allah ya sa ba za mu ga me yake faruwa ba malamai sun ce daga cikin ni'imar zama a cikin gidan aljanna ba a nuna wa dan aljanna abin da yake faruwa a wutar jahannama daga cikin ukubar zama a cikin wuta ana nuna wa ɗan wuta ni'imar da 'yan aljanna suke cikinta malamai suka ce hikimar yanzu duk daɗin da kake ciki akwai abin da za ka gani na ɓacin da ka ji daɗin ya fita daga gurinka ba ma yanzu wani zo baka kyautar naira miliyan ɗaya ana baka miliyan ɗin kana riƙe ta a hannunka in ka ga wani haɗari da aka yi ƙahi ya fito da ya ka ji gaba ɗaya ka tsani kanka sai a baka labarin wata ni'ima da zaka kwana kana jin daɗi amma kana ganin wani abu sai ka kwana kana karkarwa kai kaɗai akan gadonka sai sa aka ce to daga cikin ni'imar aljanna ba a nuna wa 'yan aljanna abin da yake faruwa a cikin wutar jahannam 'yan wuta idan zama ya wuta za su nemi abinci saboda yunwa wannan cikin na ɗan adam yadda yake a duniya haka yake a lahira dole yana da buƙatar abinci dole yana da buƙatar abin sha idan zaman ya yi zama suka nemi abinci sai Allah ka abincin da ya musu alkawari ita ce itaciyar zakkum ko inna shajaratar zakkum ta'amul asir kalmuhli yaghli fil butun Allah ce inna shajaratar zakkum itaciyar zakkum ko kaya ta azzakkum sai ce ta'amul asir ita ce abincin masu saban Allah a gidan alkiyama lokacin da yunwa ta yunwa bala'i yayi bala'i aka ba su wannan kai za su ci a ci ma duk abin da ya je cikin magani ne to za a ba su wannan kai za su ci suna tsammanin za su yi musu abinci ana ba su abincin suna ci yana dirawa ciki sai su ji ita wannan abincin kalmuhli ya gani fil butun to yadda ka san a kawo tafarfasasshen mai ne a dura a cikin mutum ya tafasa haka za su ji karan wannan abinci so lokacin da ta yi karan ta murda a lokacin kuma sake neman agaji to a ba su ruwa wata kalke idan ruwa ya shiga ya kaje gobara da take cikin su ina wa in yastaghifu yughafu bima'in in sun nemo agajin ruwan sai a ba su agaji da ruwan kalmuhli shi ma man Allah ya tafi ma da kasan tafasasshen mai haka za a ba su ana mekawa fuskar kuma tana tafashewa Allah madaukakin sarki ya tsare mu wannan bai yanzu ka san idan zaka sha ruwan sanyi kana sawa zaka ji sanyin ya bugi fuskar ka in shayi ne da zafi ana miƙa ma zai bugi fuskar ka to su alahira bugun fuskar to ya rona fuska din yughafu bi ma'in kalmuhli yashwi alwuju zai soya fuskar tas kuma sai sun dura wannan ruwan wajibi ne sai sun shaɗi to ga azabar da zakum za ta haifar ga azabar da wannan ruwan za su haifar bi'sa sharabu Allah ce Allah wadan wannan abin sha Allah ya sa ba namu bane ba Allah ya sa ba za mu haɗu da shi ba Allah ya ga wannan ruwan bai da daɗi sai ce bi'sa sharabu tur da wannan abin sha wa sa'at murtafaqa gurin hutu kuma yayi muni a ce a nan za a baka abinci irin wannan abincin a ce abun wannan shan irin za a baka wannan wurin shakata bai yi daidai ba kada kowa ya bari wannan ya zama to ne wurin shakata wasu a ranar gobe alkiyama Allah ce sa'at murtafaqa na innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala na'am bayani dai akan waccan ayar wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur waɗanda suka kafirta ga inda za su shakata waɗanda suka yi imani sai Allah ya ce innal ladina amanu waɗanda su suka yi imani da ayoyin da aka karanta musu wa amilu salihati suka yi ayyuka nagartattu aikin su ya dace daga alqur'ani aikin su ya dace da hadisi inna Allah ya ce tabbas mu inji shi la nudi'u ba ma salwantar ba ma lalata ajara sakamakon man a hasana amala wanda da ya kyautata aiki shi wannan Allah ya alkawari idan an yi imani an yi aikin da yake akwai umarni a kai shi kuma an yi shi da ikhlasi shine a hasana amala an yi shi domin Allah Allah ba zai taba lalata wannan aikin ba da haka kada yawan rayuwarka a duniya dame ka idan shekara dubu kai aikin da ka aikata kana shekara ta farko yana nan tsara a wajen ubangiji yawan aiki ba ya sa wani salwanta inna la nuzi'u ajra man ahsana amala ba ma salwantar da ayyukan waɗanda suka kyautata aiki wannan tana faɗaitar da mu kenan idan za mu yi aiki mu ayyuka kyawawa masu ikhlasi waɗanda suka dace da umarnin Allah suka dace da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi su ne kuma dan mu samu sakamako a ranar gobe alkiyama ulaika
أولئك لهم جنات تجري من تحتهم الأنهار أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متقين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا na'am Allah ce ula'ika waɗanda suka yi waɗancan kyawawan ayyukan waɗanda suka dace da ikhlasi Allah ce lahum jannatu adni Su- suna da aljanna wacce take aljanna ce ta matabbaci jannatu adin zamu ji ana ta cewa adinin adinin ko aljanna da in an shiga zama aka shiga da dindindin a cikin ta guri ne da ba a canja wa mutum guri ne da ba a fudda mutum jannatu adinin aljanna ce matabbaciya tajri min tahtihimul anhar ƙoramu suna gudana a cikin wannan aljanna ne mun sha faɗa ƙoramun aljanna kala hudu ne aljanna ta ruwa ko ƙorama ta ruwa ƙorama ta nono ƙorama ta giya ƙorama ta zuma tatacciya kowace da Allah ya faɗa aibinta a duniya aka ta ita kuma wancan babu fiha anharu min ma'in ghairi ruwa wanda baya girgita idan ka samu ruwa ka ajiye a duro tsaftataccen duro inda ka bar yayi shekara biyar kana buɗe diran wata ƙin ruwan ba zai shawo ba babu wata guba da aka samu babu komai amma saboda daɗewa ko dai kaga yayi gansai ko kuma ya zamanto yayi jirkita ko tasirin ma'adanin ya fito a cikin wannan ruwa din na aljanna ghairu asin fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'ama akwai kuma na nono wanda ɗanɗanonsa baya canjawa illar nono a duniya yana canja ɗanɗano yanzu idan ka tatsi madara ka sa ta a kanju ka ajiye ta ma ba zama kanju ɗin inda ka tashi daga safe zuwa dare sai ka ji ɗanɗanonsa ya canja in ta ƙara kwana sai ya canja in ta ƙara sai ya canja akwai gurin da harshen ɗan adam ba zai iya ɗanɗanawa ba akwai gurin da dole ɗan adam yana kallo ya san guba ta ne ya zubar da ita to na aljanna aka ce da mai tarayyar ba'am shi wannan ɗanɗanan nonon ba zai taɓa canja ba kullum fresh da kake ji ana fresh yogurt to kullum fresh ne babu ran da za ta canja amma nan ko an sa maka fresh yogurt inda ita yi sati a firji ta tashi daga wannan fresh ɗin da ake mata ambato da shi lamai tarayyar ba'am wa an haru min khamrin lazzatin lisharibina sai kuma wani tekun ko wata ƙoramar lazzatin lisharibina mai daɗi ce ga masu sha su a duniya an sa giya aka ce ba ta daɗi siffar giya ta duniya alamarta ta farko ba ta daɗi akan harshe yasa galibin giya idan za a sha mai shan farko ya gintse idanun shi saboda akwai wani test da yake ji ya gintse sannan zai iya karɓar shi musamman ka bashi burkutu wata yin an sha sai an yi ƙara an ɗan ɓala hannu ita kuma ya aka faɗa babu wannan lazzatin lisharibina daɗi ne ga masu shanta yanzu da wanda ya sha maɗaci da wanda ya sha siga in sun linshe idanu da ala iri ɗaya ne ba iri ɗaya ba ne ba ko wanda ya maɗaci da yana kurɓa za ka gane wannan akwai ɗaci a tare da shi shi kuma yanzu yaro da ka ɗan samo masa ɗan yogurt mai daɗi kana bahi za ka ga yana linke idanu ce lalatin lisharibi wa anharun min asalin musaffa wata tekun kuma ko wata koramar ita kuma zuma ce tatacciya wannan citan na zuma lokacin da za ka ci ka firzar da citan kamar aiki kawai iyaka tsagwarar ruwan za a baka a tatacce babu abin da yake sulki a cikin ta wani su ne koramin da aka ce za su gudana cikin aljanna a nan gurin allah ya ce tajiri min tahatihimul anhar wani gurin tahati tajiri min tahatihal anhar wani gurin tajiri tahatahal anhar fa min din ko dai karkashin gidajen ko karkashin kafafuwan ku ko karkashin itatuwan na gidan aljanna ko ina akwai korama ko ba wai sabali za a yi maka ba nan nono nan giya nan su fanta dai ka ji suna tsami ba za ka ga wannan ba yadda ka san tsari na duniya akwai guraren da za ga an hada 5-5 kowane abin da yake dauke da shi daban kuma baka san ma na dauke ba a gidan mutum ɗaya ne in ya matsa wannan famfan ruwan zafi ne in ya matsa wannan famfan ruwan sanyi ne in ya matsa wannan gas ne zai fito wanda zai girki kuma duka abin a ɗakin mutum ɗaya ko a kicin na mutum ɗaya ana yi ko ruwan zafi ruwan sanyi gas kuma duk baka ganin su so idan a duniya dan adam ya samar da wannan Allah zai iya samar da wannan a gidan aljanna ba tare da ya takura ka tajri min tahtihimul anharu banda wannan Allah ya ce yuhallawna fiha ana musu ado a gidan aljanna duk dan aljanna idan ya shiga za a masa ado a gidan aljanna yuhallawna fiha yadda ka san amarya a ranar bikinta ba ta kwalliya ba ta ado da kanta amarya rangata ce a kwalkwale ta a nan a gyara ta a nan a sa mata wannan riga a saita ta ta nan a yi mata wannan a ranar amarya ce sai ga ƙawayenta ne amma sun zama 'yan zaginta mutum takwas suna biye da ita ko bakwai duk suna rike mata riga wannan sun biyo jelarta wannan sun daga nan wannan sun kama nan da amarya ake wannan to su ma 'yan aljanna na amfani ala bashir yan aljanna su ma ana musu wannan adan su ma adan za a yi musu da fadawa da masu riƙe musu riguna a faɗe ta nan a gyara ta nan a makale nan a riƙe nan ya hallau na fiha za a yi musu ado a cikin gidan aljanna da mai za a musu ado Allah ya ce min asawira daga awarwaro haka Allah ba shi siffa a wancan lokaci abu ne da ake sawa a hannu ne ake sawa asawira na eh awarwaro ko to wani irin awarwaro watakil abinda hankalin larabawa zai kama a wancan lokacin shine abinda ake sawa a hannun awarwaro watakil yanzu a larabcinmu na zamani ko a zamanance ka iya cewa aguguna duk adan da ake a zamani yanzu agogo yana cikin abin da yake cikar ado da shi shi yasa daga cikin mafi tsadar kayan ado akwai agogo kai daga maka dace na miliyoyi ne to su a ranar alkiyama za a musu ado da agoguna wataƙil a musu ado da rolex ɗin ko? eh to za a musu ado da agoguna za a musu ado da awarwaro ɗin awarwaron shi kansa ana yin ado da shi maza shi yasa za ga wasu 'yan ƙungiyoyin sun ware nasu 'yan homo suna da nasu aurora 'yan waye suna da nasu aurora 'yan waye suna da nasu aurora masu tsafta sukan yi da agogo a gidan aljanna kuma za a yi musu ina faɗin agogon zai tsaya a hannu ya inda alaulaka ta tsaya shi ne inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa a al'ummata za a yi musu ado a ranar gobe alkiyama iya inda alwalarsu take zuwa da haka kenan wani girma agogonsa iya inda kake wankewa na alwala iya inda za a maka ado da awarwaranka kenan so idan ana zuba gwal wani in ya zuba ɗan siriri kamar kyauro wani ya zuba kamar fatar agogo wani ne fi daraja to wanda ya cika kuma tsuntsiyar hannunsa fa kuma magana ake ta gwal min asawira min zahabi ana magana ne da gwal hi gwal yawan girman naka yawan tsadar naka hi ba kira ba ce yawan girmansa yawan tsadar shi shi yasa hi aka ce ma da dunkulallen da wanda aka sarrafa da wanda ba a sarrafa ba duk darajar su ɗaya ce saboda me hi nauyinsa ake la'akari da shi da aka yi halauna fiha min asawira wasu suka ce min din lil bayan akan samu min tana nufin tabi'idiyya wani bangaren wani kuma takan zo dam da bayani yuhallawna fiha min asawira ana musu ado da awarwaro min zahabin na zinari wa yalbasuna siyaban kuma za su sa tufafi a gidan aljanna yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna siyaban yan aljanna za su sa tufafi a gidan aljanna Allah kuma sai ya faɗi kalar tufafin sai ya ce khudran korayen tufafi Allah ya zaɓi tufafin yan aljanna wanda za a fara ado da shi a gidan aljanna zaman to koren tufafi ne malamai suka ce me hikimar zaben kore aka ce da shi za a fara ado a cikin gidan aljanna na kalli masallacin duk kudan mazacin kamar ba mai kore na na'am ga malam nan ko na'am malam yasa aka zaɓi kore to na malam ba ka sani ba na'am to me tasirin kore a idanun mutum ƙwarin idanu daɗin gani ko malamai suka ce kore shi ne kalar da ya fi kowace daɗin gani hankalin dan adam ne ya bashi cewa idan kana kallon koren abu yana ƙara ƙwarin ido ba ƙara yake ba shi kore baya wahal da ido shi kuma wahalar da yake sha ido yake sha ita ta yake lalacewa ai ko inji ne yau wahalar da yake sha ita ce take lalata shi da wanda ya zo kafa tahuna kullun za ta yi aikin awa goma sha biyu da wanda ya kafa tahuna a wata za ta yi aikin awa uku wace shi za ta fi lalacewa mai aikin awa goma sha biyu ko so shi koren abu aka ce baya wahal da ido ne dalilin baya wahal da ido shi yasa ko yaban ya ce idan ta kama a gona sai ka ji daɗi saboda ido baya shan wahala a kanta yasa aka ce hatta likitanci na zamani yayi la'akari da wannan galibin ɗakin da ake tiyata da kayan tiyata koraye ake zaba wannan da likitanci na da likitan da zai maka operation za ga korayen kaya yake sawa in yabo ma da jan kaya to za ka ɗauka mala'ikan mutuwa ne so dama ga wukaƙe a hannunsa ga almakahi ga zarbaɗa-zarbaɗan kaza an maka allura kana rai ko mutum ya zo maka da jajayen kaya hike na sahi kere ka mutana la ilaha illallah muhammadun rasulullah amma yanzu duk tashin hankalin da mutum ya in kaga kore to za ka ji kana da sanyi baya damin idanun mutum sannan aka ce hikima ta biyu kore shine yake batar da jini yanzu kana da farin kaya kana fatsa mai jini ko ina za ka ga ya fito a jikin shi in ka samu wata kalar ta fatsa jini kana za ce jini ne a jikinka amma kalar da take iya ɓoye jini kai tsaye kore ci in ka watsa jini a jikin koranka sai dai ka gani kamar ɗigon ruwa ko wani abu to ko operation kake wa mutum lokacin da ya fantsama a jikin jininsa ko da mutum ya kawo wuta in ya kalla ba zai kawo wata wani duk jininsa ne fata fata ya bata jikinka ba zai kawo jikin haka ba to Allah sai ya zaba ma 'yan aljanna koraye cikin tufafi saboda ya fi kowace kala sanyin gani a idanu yasa bature da yake da hankali baya gida busashe irin namu in ka fito sai zafin rana kawo akan tile ko akan interlock ko akan dabe tana kallon idan ka idan ka yana karkarwa amma ko ina sai shuke shuke da yan dashe dashe da korayen fulawoyi ko rana ta taho za su rike ta in ka kalla ka ji idan ka da sanyi da daɗi a idanka inda ba zai yi shuka ba sai kata a kwando sai sassa ta a ɗaki amma kai karkasa akwai sauro shi dai bature da ya gyara kwataminsa bai da sauro kamar ya sa sai sassa ta a ɗaki saboda in ya kalla ko cikin dare ne ji sanyi a idanunsu yuhallawna min asawira yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabrak tufafin da za a sa Allah ce kala biyu ne min sundusin wa istabrak sundus ina suka ce raqiqul dibaj dibaji wanda bai da nauyi za su sa wa istabrak da dibaj mai kauri tufafi ne na larabawa sakar alharini mai shara-shara da mai kauri tufkuwar saƙa a ita ce dama shara-sharanta ko kaurinta to za su sa tufafi kala biyu ɗaya mai shara-shara ɗaya mai kauri a adan zamani wa zai iya fassara min su na sanyi da zafi a lokaci ɗaya ne wayar ba suna siyaban kuduran min sundusin wa istabra na da ya ce min iya sudusin amin sundusin au istabrakin sai da manto sanyi a sa wannan zafi a sa wannan amma lokaci ɗaya ne min sundusin wa istabrak na'am lokacin damina sai a yaya a dai kada magana sakin yana sanyi da zafin ayi adan zamani kamar haka ake yin safa sundusin wa istabrakin daga ciki za a sa mara nauyi wace ce mara nauyi ya ciki wace ce ya ciki to ke na azan hausa za a aljanna ke na babban riga na malamin suka ce larabcin shine zamanin yanzu shine fa fassara abinda aya take tafiya a kan shi adan yan aljanna daga ciki akwai andawaya ita ce mai saƙa shara-shara saboda idan akwai gumi ko zafi ko akwai sanyi ma tana sawa cikin ya yi ɗumi to akwai kayan da za a sa a ciki wata ƙirka ce gajeren wando da yan suwaita ko andawaya ita ce mai saƙa shara-shara amma su a cantin da babu in za a yi adan riga ake samu mara nauyi a sa sai kuma a kawo mai nauyi sai a ɗora daga sama ta cikin za ta zuƙe gumin ta yadda ba za ta bawa ta wajen ba mu kuma yanzu da muke sawa soyayya ce ko andawaya da haka za ta zuke guminka adan yan aljanna haka yake za a yi shi da kore akwai andawaya akwai ofawaya sannan kuma akwai agogo kuma agogon na zinare ko abin da za a sa a hannu na zinare min sundusin wa istabrakin muttaki'ina fiha alal ara'i kuma za ka ga yan aljanna suna kishin gida akan karago a gidan aljanna rayuwa za a yi fa rayuwa irin ta sarafai ita za a yi gidan aljanna an ce mutum baya iya kishin gida sai bai da matsala haka malamai suka ce ba a iya kishin gida sai ba matsala na duk wanda ka ga ya zo ya samu rere mai sanyi ya kishin gida yana karkada kafa to ya gama cefa ne idan bai gama tefani ba za a gani a tsakiyar hanya yana jiyojiyowa zai hango da ya ga wani mai da ce yau ga masha Allah alhamdulillah ga tarta wala giri ne babu an ka gada inuwa ce alhamdulillah ya tsauna zai haruwa to ya gama sai ta gida to alamar yan aljanna matsala ta kare musu aka ce muttaqiina fiha alal ara'i suna kishin gida a gidan aljanna da alal ara'i akan karaga ta iko Allah madaukakin sarki ka zaunar da mu akan wannan karaga muttaqiina fiha alal ara'i yasa za ga fada galibi an ɗauke wa sarakuna matsalolin da suka shafe su da haka zai iya fitowa ya tangid a kan karaga ana mulki yana kada kafa wasu kuma fada suna fifita ana bahi labarai na duniya alama ce ta cin daɗi mutaki na fiha alal ara'i Allah sai ce ni'imar thawabu madalla da wannan sakamakon wannan sakamakon yayi daɗi madalla da shi inda Allah madaukakin Allah ka sa irin wannan sakamakon mai gidan aljanna amma ado wata kwalliyar a yi maka wata kwalliyar ka yi da kanka da aka zo sa tufafi sai aka sayar ba suna siya ba za sa tufafi da kansu aƙalla duk fadancinka da ikonka ai ka bari ka sa ɗan andawayar ka tukunna in ya so na bayan adon ka sa maka shi sa aka ce wa yal ba suna siya ba kufa amma da aka zo ado na aure da aka ce wai hallauna fiha min asawira wannan ƙarin adan yi musu za a yi ɗaura agogo sa hula sai ta tabarau wannan duk za a yi maka amma tufafi musamman na ciki da aka ce wa yalba suna siyaba duk da aka haɗa fadar aka yi komai sai Allah ce ni'imar sawabu ma da walla da wannan sakamakon wa hasunat murtafaka wannan masaukin wurin liyafar nan Allah ce yayi daɗi yayi kyau Allah sa anan za mu yi liyafa na'am واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا na'am sai Allah madaukakin sarki ba mu kissa ta biyu a cikin wannan sura yace wadrib lahum masalan ka ba su wani misali wannan misalin ya faru a zahiri kuma yana faruwa a zahiri kuma ita ce rayuwar mu wadrib lahum masalan rajulain waɗansu mutane ne guda biyu ja'alna li ahadihima ɗayan biyun Allah ya sai muka sanya mashi jannatayn min a'nab gonakai ne guda biyu na inabi yake da akwai wa hafafnahuma bi nakhlin waɗannan gonakan na inabi Allah ya sai muka kewaye su da dabino kamar a yanzu ne duk wanda ya samu daɗi a gwamnati ta zauna mashi za ga ya ce maka yana da gona to Allah sai yake bada labarin ta udrib lahum masalan rajulan ja'alna li ahadihima jannatayn mun sa mashi gonakai guda biyu min anabin na inabi wa hafafnahuma bi nakhlin muka kewaye kuma waɗannan inabin da dabino wa ja'alna bainahuma zar'a a tsakanin dabinan da inabin ko a tsakanin waccan gonar da wannan gonar kuma sai muka sanya amfanin gona yana yi a tsakaninsu yanzu Allah yana so ya sawwara maka wani daɗi da yadda ake kawata rayuwar duniya yana tabbatuwa ko ba tabbatuwa sai ya fara baka labari waɗannan mutanen guda biyu wasu malaman suka ce yan gida ɗaya ne wa da ƙane ɗaya suka gaji dukiya a wajen mahaifinsu ɗaya sai ya gina addini da dukiyarsa ɗaya sai ya gina duniya da dukiyarsa wanda ya gina addini da dukiyarsa sai aka waye gari a hannunsa kamar ba komai wanda ya gina duniya sai yake ganin shi fa yanzu ga alatinan da jin daɗi ya aji saboda ya sai fili ya shuka itacen inabi ya shuka itacen dabino yana noman rani yana noman damuna kuma ga ruwa ana jawowa da bohol da sola da wane ne ko ina ruwa ne yake tsarwatsi a cikin gonar wannan sai Allah baka labarinsa don ka kiyaye ina ya kamata sai ma kaduwar rayuwarka yace wadrib lahum masalan rajulain ja'alna li ahadihima jannatayn min a'nabin wa hafafnahuma bi nakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a sai ce kiltan jannatai ne dukkanin waɗannan gonakan guda biyu a ta ukulaha tana ba da abincinta inabin yana yadda ya kamata dabinan yana yadda ya kamata idan an yi shuka ta rani tana yi ta damuna tana yi duk abin da ake so tana bayarwa a ta ukulaha walam tazlim minhu shay'a baka rage masa komai ba ka san ba abin da yake daɗi a gurin manomi ya shuka ya yi tsammani kuma ya samu abin da yake tsammani na shuka ina tsammanin zan samu buhu ashirin da a ƙare damuna ya ga ka kashe dubu saba'in ka samu buhu shida sai ga mutane ta to alhamdulillah dai ba da ya faduwa kuma ai noma ma akwai lada ko ƙwari suka ce ba haka aka so ba amma yanzu na shuka na kare wahala ina tsammanin zan samu bahu ashirin sai ta bani bahu ashirin wani hini noman da ake bukata ina Allah ya ce walam tazlim minhu shay'a ba a rage mai komai ba duk abin da ake sa ran za a samu shi ake samu kuma duk abin da aka yi dan a samu shi ake samu walam tazlim minhu shay'a Allah ya ce wa fajjarna khilalahuma nahara kuma sai muka hudar da koramu a tsakanin wannan gonaka kasa idan ko dan adam in ya tsara maka gona wallahi akwai dadin gani ko ina ruwa ne nan bulul yana bi nan a wannan yana tsaftuwa ta nan wannan yana tahi ta nan wannan yana dugowa ta nan wad farjanna khilalahuma nahara ko ina akwai koramu wa fajarna خلالهما نهرا وكان له وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا na'am shi wannan ya tsara gonarsa ya tsara duniya wancan ya rabar da dukiyarsa saboda Allah kuma sai yake masa wa'azi ya kula da haƙƙin Allah ya kula da addini hini abin da ya fi masa Allah ce to shi wancan da ya tsara gonar ga lambu ga inabi ga dabino ga shuka ga idanun ruwa ko ina Allah ce wa kana lahu samaru yana da ƴaƴan itatuwa ko ina a cikin shi fa qala li sahibihi sai ce da wannan abokin nasa wanda ke masa wa'azi yana tunasar da hilahira ana aktsaru minka malan na fi ka yawan dukiya wa azzu nafara na fi ka buwayar mutane na fi ka yawan jama'a na fi ka yawan dukiya wannan yana abin da yake faruwa a gaskiyar rayuwar mu duk wanda yake da kuɗi yake da mutane yana ganin ya isa ta bangaren kowa ko siyasa da muka kare kwanakin nan tana iya gaya mana wannan shine gaskiyar rayuwa duk wanda yake da kuɗi a hannunsa yake da yan banga yake da yan jam'iyya yana ganin hatta ma mulkin yake bada ba Allah madaukakin sarki ke badawa ba wannan da ya masa wa'azin ya masa wa'azin sai ya masa ana aksaru minka malan wa azu nafara na fi ka kuɗi na fi ka mutane wa da kala jannatan ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا wa da kala jannatahu Allah ya ce ya shiga wannan gonar tasa ko lambun nashi wa huwa zalimun li nafsi yana mai zaluntar kanshi ya ne da zaluntar kai baya tuna girmar ubangiji da buwaye shi ambatan Allah da ake a shiga gona baya yi kawai da alfahari ya shiga gona yasa ya ce wa huwa zalimun li nafsi qala sai ya ce ma azunnu an tabida hadhihi abada bana tsammani wannan gona akwai ran da za ta lalace ma abunnu ba na tsammani an tabi da hadihi abada har abada mai gona ba za ta lalace ba kalmar ibada na sha faɗa shi ne ka nemo abu ya silanye ɗaya bayan ɗaya ka nemi shekara sa wani ita ce ibada idan ana wanki lokacin da mai wanki ya kaɗa kumfa ya kaɗa omo kaya suka fita za ka kumfa ta cika duro ko ta cika bogiti idan ya tsame hannayensa haka iska tana kaɗawa a hankali a hankali a hankali in ka zo ka dika hai ga ruwa can kasa in kayi sa aka gano omo ina wannan kumfar take da tabata amma aka yi tabata kuma ina ta tafi ba za yi sama ba ba inda ta je amma a hankali za ka neme ta karasa ya ce to wannan gonar babu yadda za a ce wayo da gobe ta kare ba zai yi tunda dabinan nan haihuwa yake ina bin nan haihuwa yake sake da sa ake sake reno ake ma azunnu an tabi da hadhihi abada wannan gona ba za ta kare ba har abada zafin kuɗi da ya ɗauke shi sai ya ƙara gaba وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا na'am biyar zuwa shida muke alƙawari na ga biyar da minti hamsin da bakwai sai mu tashi akan ta zuwa gobe insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah amfane mu da shi wanda yake akwai kuskure Allah nuna muna mu gyara mu aiki da abin da ya dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin